Assalamu alaikum. Allah ya saka amalan da alhairi. Ƙara masa lafiya. Allah ya ƙara wa zuri'arsa albarka da shi da shi da ƴan uwansa baki ɗaya Allah ya ƙara musu albarka. Alga ta malam daman akwai waɗannan mutane da suka yi ko suna tambaya cewar mala a wani karatunsa ya faɗa ba a yi wa annabi kara. to suna ganin cewar mama tare da annabi a yanzu kuma an ce ba a yi masa kara saboda haka suke neman ƙarin bayani ba a yi wa annabi kara to jin wannan to sai suke neman ƙarin bayani yaya za a yi wa annabi kara to sai kuma alga tumana ai ba kannan matsayi kuma dai ai ba a bukata ya za a yi duk wanda yake naman ya za a yi ba da gaske yake ba na'am kawai abin da za ka zai yayi rashin kara kawai in ka gane su ka san za ka warware yanzu wannan abin da aka yi sharifiya ta zo ana ingije ta tana magiya a aure ta ana ture ta wannan an yi wa na sai mu kara an masa ba shi ne rashin kara sina umar radiyallahu anhu ya girma sai na ali da shekaru da yawa amma ya ce na son yassa ya aura ya ce masa duba shekarunka sai ce so nake ne sarrafuta da annabi alisa ce na baka yana na faɗi mara ya aura saboda so yake domin kullum nasabin wa sihirin yanka ɗewa yau mulkiyama din nasaba da sarrafuta yanka take kuma alkiyama illa nasabi wa sihiri nasaba ta da sarrafuta ta ita ce ba za ta yanke ba to yana ruwan mutane da wannan sannan dan mutum ya zo sharifi ya zo ya ba shi kuɗi yau kaji yayi gobe dawo sai ya fushi wannan sharifin ya damu mutane wace kara kai wa annabi alaihi a wannan nawa za ka biya annabi sun abin da yi maka na addini la as'alukum ajran illa mawaddata fil qurba haka yace ba duk abin da na muku ba na fatan ku biya ni amma ku so na kusa da ni illa mawaddata fil qurba jini na za ku so to an watsar ba ruwan mutane da wannan a yi abu ba wanda zai wa annabar su kara wani abu ya shafi sharifi ya san jinin annabar sai kau da kai kyale shi sai mai da martani wace kara muka wa annabar su akan wannan hamdan sai na aliyaji ya hudu ba sai ce sai na husaini in ya aura yana saki ce daga yau na hana na ce da mutanen hamdanu in alhusaini ya zo neman aure kakko ba shi sai wani mutum ya miƙe ya ce in ya zo in zai aura ya saki so dubu wallahi sai mun bashi saboda jika ne na annabi alaihissalam ba sai na ali sai canja ba kuma sai ce laukuntu bawaban da da babi jannatin da qultu li hamdanir qulubi salami da ni ne mai tsaron aljanna da na ce mutan garin nan duk ku shiga gaba daya kaga ya ga kara aka yi wa annabi alaihissalam ce ba ruwan mu tun da sharifi ne zami sahabin annabi alaihissalamu sai mu saki jiki mu taba shi ba ma annabi sama kara wannan da shi irayu ya ji zancensa alaihissalama ya gan shi da idansa ya mu'amala da shi amma sai mu ɗauki magana da ba abokin magana wani faɗa masa maganganu ko mu dinga ƙanƙanta alfarmarsa wace kara muka yi wa annabi alaihissalama a wannan irin waɗannan su ne abubuwan da suke faruwa a wannan zamani sannan a faɗa a ce annabar sai ya ce kaza ce kaza sai kowa ya shiga tawili sai shi yana ganin kaza ko an yi kaza ko an yi kaza ko kuma a take gaba ɗaya ce ba za a yi ba wannan shi ne kowa wannan alƙalin kansa ne ya san yadda yake ya san yadda yake wani abin da ake ake so mutane mu fahimta kenan mu gyara haka ake akwai bana manta wata rana tijjani namu allah ji kansa ya ba da aikin fata jaka walet dozin goma sha biyu da macijin da komai kaf da kudin aikin ya bayar sai wanda aka ba aikin suka cinye gaba daya an yi sallar magarba aka zo aka gaya mana an cinye kudin sai na ce tashi mu je muna zuwa dawa-dawa aka ba aikin dawa-dawa suka ci kudin a ce da wane-dawane sai aka ce akwai kabiru to kuma kabirin na san sharifi na ce to ban da shi amma duk wanda ya ci kudin nan sai amma shi kabiru ya ci lalas tun muna yara tarbiyyar da aka ba mu ce ban da shi wannan ko a lahira ba ma bukatar kabiru ibiya ba wanda zai sake sashi a cikin wannan da magana saboda annabi alaihi salam za ka ji kunya kai wa annabi haka alaihi salam wannan shi ne kuma da mu duk wani attajiri da yana da sharifi tare da shi wanda zai dinga samu ya cefa ne a gidansa ya zama cikin arzikinsa kullum gidan annabar san ana samu ana cin wannan in aka zo ko gurin zama in sun ga mai suna abubakar sai an ware masa gurin zama a ce na rasulullahi ana ba shi girma ana girmamawa to da duk haka ake yi in mutum ya je maka ya dawo sai a tafiya mai nisa in ƙauye ne sai a tafiya kilomita talatin a dawaki da jakuna a taro shi ana zikiri ana ishiriniya ana yaban annabi alaihissalam ya tawo daga maka in ya zo ya zauna in kuka zo ya kama sunan ka koma gida cola sai da ya kama sunana sai da ya dinga kallon ka kai din shine lokacin da sarkin kano abdullahi bahari ya da daga maka shine farkon sarakunan kano da ya je haji malam na kabara shi ya tare shi ai ina ce ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban bi qadimin zana sanahul mawkiba bakin bi abdullahi man hajja wa zaral mustaba fadar kano min bu'dihi dam an harin an yaskaba al yawma fadar daraba halallaha an tadriba in gaba an hasa'atan hamar idan an tasaba ta ce to inna shiro malam ya zal'alar ra'aya hadawa lokacin sarkin kano sunusi ne raga allah jikansa khalifa shine ciro ma to shine aka yi wannan ya taro shi ana wannan ya marhaban ya marhaban ya marhaban bi kadimin zana sana'ul mawkiba ya ce bakin bi abdullahi man hajja wa zaral mujtaba ya hajji kuma ya ziyarci annaba sai madalla da shi ana ban mamaki da ban mamaki yake yau shi ije yi wannan ya dawo fadar kano min bu'dihi dam an harin an yaskaba kano tana ta zub da hawaye saboda yi nisa da ita al yawma fadar araba yau ku kano rawa take tana juyi saboda sarkin kano ya dawo halallaha an ta ba to wannan shine da yanda al'ummar take yanzu sai aka watsar da abin ba a damu ba abubuwa yanzu mutum ya tsagama ya ce shi ba ma zai je madina ba na maka kawai zane in umra in tafiya ta shi kenan wai ta bakin malam ya ce to ka je gurin sutoki fa ga kaya a ciki ga sutoki fa ka je in ka ce ba ni ba zai baka ba amma wanda ya bashi ajiyar wurin in ya rubuto ya ce guda kaza za a washe in ka zo ka bashi mai zai tafi madina a nan ake sa hannu in ka zo sai a buɗe a baka sai a baka maka akwai lada in ka shiga masallacin abinda za a baka mafi ƙaranci shine dubu ɗari wani kuma dubu ɗarinsa a maimaita masa ita so dubu ɗari bakwai amma da me zai samu sai ya kusanci wannan bawan allah mai tarin albarka ba kawai zuwa gurin ba in ka ɗamfare shi shi kenan kai ba shi ba alaisa wanda suke son sa na gaskiya in ka dingu in ka jingina da shi wallahi wunin ka ɗaya sai ya kai yomul ma'arij shekara dubu hamsin ba shi ba alaisa ka je ka samu fada a gurin ka zo ka gani
ƙara maka albarka goyi bayanka
fazurhu ta fuzbil jahi inda ilahi ka zirce za ka rabota da alfarma gurin ubangiji ba abin da ba za ka zama ba mai kyauta ba irin wadda aka sani ba mafi yawan mutane ba da raƙuma ba da kuɗi suka sai ma yana da kyautar da hankalinka ba zai karɓa ba har yau yane gobe ma yane ka san waye islam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mutum da yake da tambaya ina da mata guda uku to kowanne ya aure su daban-daban ba lokaci har da dai kowanne bayan uwar gida da maybe ɓargat malam uwar gida sai ta haihu kamar goma haka to amma a ta tara sai ta sha wahala da kyau ta sha wahala kamar ba ta tashi ba to a ƙarshe allah ya ba ta lafiya ta warware to shine sai kuma ta ƙi mai gida shi ko mai gidan ya yi ya yi ita kuma ta ce gaskiya ta haƙura saboda kar ajalinta ya zama kan wannan hanya saboda wannan wahalar ta sha barga tumanin sai ya haƙura shi bai yi laifi ba in ya haƙura ɗin
alaikum salam bai laifi ba ita ce ta yi ƙwarai kuwa allah ai laman jawo lamal jaminhu illa ilai tana da yin za ta guje wa Allah duk da ta haihu lafiya wannan ta samu matsala jarraba ta yi ai ba a kurin dan kana zaune a inuwa sai ka zama na Allah a hasiban nasu an yi ko an yi kulu aman na hum la nuna haka kurin za ta shiga aljanna a sanga bai jarraba ta ba ta faɗi duk abin da ta yawa ya rushe man radiya fala hurida wa man sakida fa alaihi suhudu in yanke hukunci a kanka bawa ne kai karba za ka yi shedan tun da aka haife ta ke binta bai nasara a kanta ba sai ran nan wallahi ya nasara a kanta in ba ta dawo ta warware wannan abun ba ta yi wa Allah istighfar ta nemi gafara ta za ta mutu a banza a wannan tana bin shedan ai kuskure ce ai ba ai wa Allah wannan kuma in ya so ta haihu sai in gizo ta kuma ta haihu kuma in ta mutu a wannan ko da kan gwiwa ta mutu ba ta mutu shahidiya ba a mutane suke ganin sa gona ba shahidiya ba ce wannan shahadar da annabi Allah sai faɗa wadda ta mutu akan gwiwa in ka duba sharhin muwadda za ga inda suka yi magana cewa abu ne sirri shahidin a gurin Allah yake shahidi a gurin Allah take wadda lokacin da mijin ya kiranta shimfiɗa inda ta gaddama lokaci ɗaya kuma daga baya ta yadda in juna biyu isa in ta mutu a wannan juna biyun ba ta da shahada a fili take sha magudan Allah ba shahidiya ba ce gaddama sau ɗaya kawai kuma ta haƙura sai wadda ba gaddama kawai abin ya samu to sai ne ta samu wannan shahada ai haɗari ware ku gara ta ta yi ƙoƙari ta gyara eh ta yi ƙoƙari ta gyara Allah ya mana magani iblis kowannen mu da aka haife shi ke bin sa yana cin dunduniya yana cin duniya ran da mutum ya sake in ya ingiza shi to ya gama da shi to Allah kiyaye mu Allah kakka ba shi iko a kanmu Allah sauke assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ya saka da alheri Allah ya kara wa malam lafiya shi algatu malam wannan yana tambaya ya ce ya game da tashin hankali da damuwa kasancewar mahaifinsa ya kira shi ya ce zo yana kiransa to ya taho hanya sai ya ga ana sallah ya tsaya ya bi jam'i da ya zo mahaifin ya fada shi da fada cewa me ya sa ya daɗe sai ce ai sallah ya gani ana yi to yana da alola sai ya tsaya ya bi jam'i sai mahaifin ya ci gaba da fadan yake cewa ya zai yana kiransa ya tsaya yin sallah to abin ya dame shi mutuka da gaske shi ne ke cewa to mahaifin yana da wannan ikon ne ya ba shi haƙuri ko ku dai ya zai masa ne
assalamu alaikum rahmatullah haƙuri zai ba shi ma sai ba shi haƙuri abin da nake so in ce shi ne da shi da mahaifin wanne ne ya girmo ni wa ya girmo ni wa za a tsammaci ya fi na hankali to tun da har yi wannan to akwai wani hujja kuma da zai bashi ai ba shi da hujja da zai bashi shi ne ya kamata ya gyaran kuma shi ya kuskure in sallar nafila ce to yana da wannan haƙƙin ababen da ta faralla ko jureju da mahaifiyarsa ta zo ta yi magana jureju ya ce ya rabbi ummi wa salati an ce sallar ta nafila ce ba ta faralla ba ce da ta je shuru ta ce allah ya haɗa fuskarsa da ta karuwa sai ta juya ko Allah ya jarrabe shi da wannan amma sallar farilla wannan sai ya yi daman yana cewa sallah na tsayi sai wa Allah godiya ɗana ya zama mutum abinda ake so ya wa Allah shi yake tarbiyya da na bashi ta karbu wannan shi ya kamata tun da haye wance ba shi haƙuri kawai kuma shi ya kamata a ce ya fahimci haka ko ba shi don haka hankalinsa da nasa ba ɗaya bane to tunda mai hankali mai shekaru ya haka kai me zaka dora shi a kai sai ka ba shi hakuri a addu'a Allah ya masa afuwa kuma Allah ya ganar da shi kafin ya mutu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alheri wannan kuma za ta ke cewa alga tawalin akwai mahaifin mahaifin mutum ne ya nemi ya ba shi ɗansa wato jikan kenan zai koya mai kasuwanci a wata jiha to ya ba shi ɗan nasa yanzu kuma sai ya masa waya suna lagos yake cewa da shi yaron nan fa yanzu ya lalace baya ma biyayya gare ni idan ma na ce zan aike shi sai ce nawa za ka biya ni ce to yanzu shi ya rasa yadda zai yi ga yadda mahaifin nasa kakan ɗan kenan ya mai da yaron to aika zai a dawo masa da ɗan ko ko ya yi kamata a daga nan zai dinga masa addu'a ko ya rasa da yadda zai bullo lamarin tunda mahaifinsa ne ya karbe shi
ai siyasa zai masa ko sai bambami ko ce shi ne lalace mai dawo min da shi in sake horar da shi kamar da ake horon doki in ya hori sai in da maka da shi hawan da zai dawo da shi in gama horar da shi tun da ya zama haka ni zan lallasa shi in tankwasa shi in ya tankwasa shi ya daidaita in kana son ka zaki karɓarsa shi kenan to in ya dawo shi ke da sai ta addu'a Allah ya bar masa shi shi kuma ya kokari din wajen tankwasa shi da kuma roƙon ubangiji domin canja mutum akan hali aiki ne gara a baka dutse ko irin wannan wannan al'amudin a ce da farce ka sassaƙe shi ya fi sauƙi akan canja ɗan adam akan halinsa da son zuciya shi yasa annabi alaihi wasallam suke da kima suke canja ɗan adam daga abin da yake koma wani daban wannan aikin ba kankanin aiki ba ne saboda haka sai ya nemi taimakon ubangiji su mata ya da shi mahaifin ya dawo masa da shi yi masa tarbiyya shi kenan allah taimake mu baki da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daga tawalan dangane da irin wannan alkhairi da annabi alaihi salatu wasallam ya yi mana kuma me ya kamata mu yi masa
haka ya faɗa mana ba a ƙura'ani la as'alukum ajran illa mawaddata fil qurba za ka ɗau kuɗi ka ba annabi ne alayhi salam yanzu ka so al'ummarsa ka ji tausayin al'ummarsa in kana da harka ta arziki ka zama ka ciyar da masu ƙaramin ƙarfi ka taimake su in abin sayarwa ne ka zama mai sauƙi mai rangwame da ba shine kirarin alhaji ba ƙasar hausa sai alhajin Allah sai mai sauƙi da rangwami mai kyauta mai sadaka shi ne shirin alhazai ai shi ne abin da za a dinga yi wurin kyautata mutane da abin da ka san za ka yi sai amfani da shi ka yi shi da nagarta kar mutum yi wa al'umma annabi alisan algus kada zai yana kinsu kada zai yana toshe musu hanyar arziki kada zai yana yin hasada ga al'ummar annabi alaihi salam ya zama al'umma yana santa yana jin tausayinta sannan yana taimaka mata wannan shine abin da mutum zai yi in kai haka annabi alaihi zai so in kuma al'umma ta maka wani abu mara daɗi ya haƙuri yafe kai afuwa domin in ba kai afuwar ba ran kiyama in ta zo kamo shi za a yi sai an karɓi haƙƙin annabi alaihi ko shi ba zai ji daɗi ba domin shi ba zai so ɗaya a cikin al'umma sai faɗa bala'i ba sai ya fidda shi to tun kafin a kai ga wannan daman kafin a zo ma ka yafe saboda shi alayhi salatu wasalam wannan haka ake sannan mutum dukkanin mu sani annabi alaihi da mutum uku ya zauna a rayuwarsa ya zauna da kafirai to Allah ya sa ba ma ciki Allah ya kiyaye mu to ya zauna da munafukai Allah ya sa mu ba su bane sannan ya zauna da muminai amma su munafukai yadda suka zauna da shi shine ba da zuciya ɗaya ba a baki suke nuna ƙaunarsa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu la shayadinihim qalu inna ma'akum a baki yana tare da annabi alaihi salamu amma duk zagon ƙasa da abin da zai hana addinin ci gaba yana ciki to sai mu auna yau wuya muke muna irin wannan siffar a baki muna tare da annabi alaihi ko kuwa a zuci muna wani a kuma mun zo aikace aikacen mu wani abu muke daban muminai kuma su ne da zuciyarsa da bakinsa da gabarsu da gaske suke yi a nan kano mun san limamin ya rasu kowa nan ya san shi hafizin ƙur'ani ne ko masani ɗansa ya tashi neman aure bai ba shi shawara ba sai ce sharifi ya zai aura ya zo ya gama sai ce ai ka furta kuma magana ta fi ƙarfi na da baka furta ba ne ka ce shawara kake nema ko ka aure sharif ya koda sai in baka amma tun da ka ayyana to kuma linzami ya fi ƙarfin bakin kaza dole in baka amma kuma in ka yi tun da kai baka san me kai ba kuma ni zan kare ka tun daga ran da ya aure ta sirikin limami ne a kano in lokacin yin wankanta shi yake zuba ruwa a bokiti ya kai ya kai sabulu da soso ya koma can yaban gidan ya tsaya hana kowa yawo a nahiyar sai ta gama ta shiga ɗakinta ta gama ya koma ya kwashe sannan ya buɗe kofa ce ko na muta ka za ka shi ne kimar annabi alisu a gurinmu ba na jin in banda yara 'yan shekara uku ba wanda bai san shi ba sunansa ne ba zan faɗa ba haka yi to allah taimake mu da allah ka hore mana kauna ta gaskiya sai mana kauna ta gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai shi ba magana barewar ciki ce matsalarsa ba ai alakarsa da allah ita ce na tabbatar lokacin da ya masa wannan allah ya yanke alakarsa da shi wanda ita ce matsalarsa ai wannan jini na annabarsa ba zai taba karbar wulakanci ba ba zai taba karbar wulakanci ba wanda di ya sani ya sani bai sani ba ma ya sani yana yin wannan shi kenan allah ji kan malam mutara a tamma akwai allah ji kan malam hamisu duk sun rasu duk a fage suke malam hamisu kullum malam wutar a tambaye zauren tudu zai tada malam hamisa a ciki a zaune gefe daya yana rabaki haka malam wutar ya je su gamin da za su yi da sarkin sharife da sauran na fadarsa a gama a rako shi sai malam hamisa ya rako shi har lungun nan sai su yi sallama in malam wutar ya sake komawa sai ya sake ganinsa ya kai kama wata uku yana zuwa sai ta da malam hamisu sai malam mutare ce hamisu me yake kaka gurin nan ne sai ce neman albarka sai ce to ba za ka samu ba in ka taho da ita ma sai ta bari kai ba ka san wa'annan ba to yau zan sa gaya maka na gaya maka in suka zauna suna zaune ka shigo in ka tuba takalminka ka ajiye a wani guri ɗaya daga cikinsu ya kallo wannan ya ga ina ma ba nan ka saka ba take na Allah zai rufe komai nasu a wurin ka na gaya maka haka suke suna ɗarsa wannan an gama da kai ko wasa irin na raha na aboki da waki ba kai da sharifi wallahi ka ne masa wannan wasan inda ya wuce gona da iri dan sai sosa an gama da kai in wanda ya sani ne zai kirawo ka maza wanda zo ka gyara in ba haka ba za ka tafi in kai rashin sa'a sai ranar mutuwa za ka gani annabi alasa ya wuce duk inda tunanin dan ada yake a kansa in dai allah ne a kansa alaihissala mu sani wannan jini nasa alaihissala baya karɓar wulakanci ba karɓar tozartawa kowa dole ya girmama shi wannan shi ne abinda zan faɗa a kan wannan akwai hatara a kan wannan shi kukan da yake na wofi ne ba na ɗa ba ne na alaƙarsa da allah ce kurin tarifi ba a son mutanen kirki a dinga taɓa su balle jinin annabi alaihi salatu wassalam ba a yi sahabi wanda ya zauna da annabi sun sai kai hankali da shi taɓa shi ya fi wutar haitan shi ya fi shi haɗari saboda haka mutum baya son haka sai ya zauna da manya wanda suka san darajar al'amura irin wannan a nan kano akwai mutumin da shi ma sananne ne ya ɗauko riga da kuɗi wajen dubu sittin ya ba wa sharifi shaƙiƙinsa ba ɗaya ba ɗaya ya kai kwaɓe shi za ka zo ka dinga ba su sai ce billahi lazi la ilaha illahu ba ko mu ɗaya ban mu ɗaya ba da kai kai ma yanzu ka ce sharifi na wala abin da ba shi aka zan baka in dai annabi ne alisun a gurin mu ba ba ba shi da kwatankwaci komai zami komai zami sallallahu alaihi wasallam mai sayan rigima da kuɗi ita ma haka ta yi irin ina da wato fada da gaskiya tsoro shine kirarin ta fada da gaskiya tsoro mace ce idan agana bin mutum kuɗi kasa biya mai bin kuɗin sai ta ce sayar mun wadda hama za hama ta sai na karba rannan ta ji wata dilaliya tana kuka wanda an karɓi kuɗinta ba a bata ba ta ce sayar mun nawa ne ta biya faɗa min gidan da sunanta ni zan je in karɓa ko da tsaya sai ta gama shiryawa za ta je ta rigima ta shiga unguwar ina ne gidan wane gidan wane kuma akwai wance a gidan sai akwai sidiya sai ta ce sidiya sai ta ce na yafi zuwan da ba ta yi bakin ta ce shi kenan ta ce lalas in dai jini ana wuce in je in ce zan karɓa ba zai ba sai ta haƙura malamin mu baban mu shi ma ta jana yan mota in ana zaune ana karatu rana in ya tuna wannan sai sa almajirai su je har gida a gaishe ta domin hakikanin gaskiya tana kauna annabi alaihi salam to haka ake Allah da ka kiyashe mu zamiya kiyashe mu kuskuren rayuwa a kiyaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salati goma goma ga annabi muhammadu هديت منا إليك يا سيدنا يا رسول الله اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبأس اللهم المقام المحمود للذي وأته إنك لا تدخل في المئات ما لا ألا يقال مسلافيا ألا يقال مسكسنشد النبي Allah ya saka musu da alhairi yan uwansa baki da Allah ya kara musu albarka ya kara wa zuri'arsu albarka wannan malami mai ja mana baki Allah ubangiji ya kara mahaifinsa lafiya da shi kuma kara albarka saka fara duka waɗanda suka zo da wannan bukata Allah biya bukatunsu akwai dan uwan shakikin alhaji sa'idu da teji adama Allah ya karɓe shi jiya muna roƙon Allah ya masa gafara Allah ya fiye masa Allah ya kyauta makwancinsa asalin gidan baki ɗaya Allah ya gafarta musu Allah ka nawara musu bijahi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tanalu bihi al-ragaibu wa husnul khawatimi wa yastasqal gamamu bi wajhihi al-karimi وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين